Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahakam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
darasi na biyu kasata na ɗai ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أتيك بدا كرتمنا أولى الأحكام لم تاشي حديثنا ثررة عمرو بن يحيى المازني عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر متفق عليه التور شبه الطست وأن حديث نعمر ابن يحيى المازني عن أبيه عمر ابن يحيى نشيد بابان شدوك ثقاني دكا أصحاب الكتب الس- الستة سر رويته حديثي دقريسو بابان ناشي يحيى ابن عمارة ابن أبي الحسن يحيى ابن عمارة نشي عمرو ابن يحيى كو تو دق أبيه شين يحيى ابن عمارة ابن أبي الحسن ما بيش شي يحيى كن عمارة صحابيني ابن أبي الحسن يكتوى شهدت عمرو بن أبي الحسن عمرو ibn Hassan shi am ne ɗan uwan baban wannan ne Yahya Yahya ibn Umara wanga Amr ibn Abil Hassan shi ɗan uwan baban Yahya kin ne mun gane ko shi ma sahabi ne ya ce ya halarci Amr ibn Abil Hassan ya tambayi Abdullahi ibn Zaid Abdullahi ibn Zaid shi ma sahabi ne, Abdullahi ibn Zaid ibn Asim al'ansari, mutanen Madina ne kenan almazini, Abdullahi ibn Zaid, shi wannan Abdullahi ibn Zaid, saɓanin Abdullahi ibn Zaid ibn Abdirabbihi, wancan shi ya ruwaito kiran sallah, ina wanga daban shike da da wancan ba guda ba ne ba. wanga abdullahi ibn zaid ibn asim wancan kuma abdullahi ibn zaid ibn abd rabbi to shi wannan amr ibn abil hasan ya tambayi abdullahi ibn zaid ibn asim ya tambaye shi dangance da mi ya tambaye shi alwallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wudu'i kenan yaya annabi ke alwallah shine shi kai tsaye Abdullahi ibn Zaid sai ya so ya gwada mai a aikace, sai ya so ya gwada mishi a aikace, shi ne miyayi fada'a bi taur, sai ce a kawo mishi taur kwano, kakashe ɗan taure, kwano ne, taur, shi ta ƙarshe ya fassara mana a tauro, shibhu tost kamar tasa dai tasa da hausa da ce a kawo mai mimma na ruwa fatawadda lahum wudu'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu arwalla irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi ta shine fa akfa'a ala yadayhi min at-tawri fa ghassala yadayhi thalathan fa akfa sai karkato ya zubo akan hannayen shi guda biyu kenan da an ce haka hadisin Usman ya bayyana maka yayi hannu da karkato busa hannun dama ya zubo ruwan sai wanke su tare da an ce hannu biyun dole hannu ɗaya shi da karkato wa ai sai karkato da hannu ɗaya zubo ga ya wanke hannun shi guda biyu fa akfa ala yadayhi min at-tawri fa ghasalahuma fa ghasala yadayhi thalathan sai wanke hannun shi sau kun ga yadayhi tare ya wanke su tare sau ɗai ya sake wankewa tare sau biyu ya sake wankewa har sau uku sun ma'ada khala ya dahu sai sanya hannun shi wani hannu eh wani hadisin usman shi bayyana cewa hannun dama yasa fi tauri fa mada mada yasa ruwa baki kurkure wastan shaqa wastan sara sai shaqa ya fiyace thalathan bi thalathi gharafat ukun duka da kwasa uku yi yadda ɗebo ruwa ya kurkura baki sai ya raga saura ya saga hanci sai ya fiyace kurkura ya zubda ya ɗebo ruwa ya ɗiba ga baki ya raga ya saga hanci sauran ya fiyace kuma ya zubda na baki shi ya ƙaro ya kurkura cikinsu kuma ya shaƙa kenan salasa bi salasi shikin kenan ba ɗebowa za ka yi ba da kurkura sannan ka ƙara ɗiba kurkura sannan ka ƙara ɗiba kurkura sannan ƙara ɗiba ka shata ka ƙara ɗiba ganin in ka haka da shidda kenan ɗiba shidda to dukka da kurkure da shaƙawa da fyacewa duka ɗiba uku ne kawai yayi thalathan bi thalathi gharafat thumma adkhala yadahu fi at-tawri sai sanya hannun shi na dama hayya wuciya nan mun gane wannan ne a cikin hadisin Uthman ibn Affan fa ghassala wajhahu thalathan sai wanke huskar shi sa uku thumma adkhala yadayhi sai sake sa hannun shi fa ghassalahuma marrataini ila almirfaqain in sai wanke hannun shi sau biyu har zuwa tsinin kusurwa mun ce ila bi ma'ana ma'a sai ka gama suka wanke sannan kuma ba daga nan wuyan hannu ba tun daga ƙarshen yatsa za ka ɗebo ka wanke har ƙarshen tsinin na kusurwa ila almirfaqain ay ma'a almirfaqain thumma adkhala yadayhi ya sake tabo ruwa fa masaha bihima ra'sahu sai shafi kanshi fa aqbala bihima وأدبر مرة واحدة أقبل ميم ميم أنا أقبل شنو يا يوجبا شنو أقبل هكي وأدبركم سيبايا أنت أقبل ياته أدبر ياته شنو أقبل هكي فاري وأدبركم سيبايا أغانيكو مرة واحدة سوء ديا dan shi kai shafa ne kawai yake ba harka wankiya wacce lai a ce ta wanke su uku shafa ne thumma ghasala rijlaihi sai ya wanke kahuwan shi وفي رواية أو في رواية حديثا يعني ثم غسل رجليه قاوش سنة حديث يونس من غني سأكل جد أهل التكيسو دي أما حديث عثمان يبين سأكل تاني يبين أو في رواية بدأ بمقدم رأسه سيبقى دا جبان هركون كنش جبان كنش حتى ذهب بهما إلى قفاه سيد جورين كيا كنش كم بايا ها سيمي ثم ردهما سيم يدوسو حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه sai har ya dawo zuwa wurin da ya fara kenan wannan riwaya ta muslim gaba ya fara shahawa sai baya da ya zo ƙarshen kai sai ya maido hannun shi inda ya fara kenan ya halatta ka yi haka ka yi haka kuma ya halatta ka yi hakan ka yi haka wannan kuma riwaya ta biyu wadda ya ce ya fara da kanshi da gaban kanshi ana iya game su da riwaya ta farko ya zama ana shi guda ne da ya ce akbala ya yi gaba ko nan kuma sai ce bada abin muqaddami ra'asi ya fara da gaban kanshi kana iya gama su biyu tare da kai kama yaya akbala ya yi gaba da hannu kuma bada abin muqaddami ra'asi kuma ya fara da gaban kanshi da gaba ya za su haduwa shi sai ya zama farko tsakiyar sa hannun shi sai ya shahi gaban kanshi da gaban kanshi lokacin da shafi gaban kai shi raba shi biyu ai nan gaba ne nan baya da shafi gaba aqbala ne ko adbara aqbala dai hayo je kenan bada in qaddama rasi go kenan hatta kuma zahawa bima ala qafahu kuma adbara sannan kuma raddahuma ila al-makan alladhi bada min diyan daukan ma'ana wannan ta da siga ta uku kenan yana imma kai aqbalan da adbara ko kuma bada bi muqaddam ra'sihi hatta dhaba ila al-qafa thumma raja ko kuma kai mi aqbal bi ma'ana bada bi muqaddam ra'sihi fa masaha al-amam thumma raja masaha al-wara thumma wannan كلها كل كلها تحتمل والله أعلم سيتش وفي رواية أو رواية كومتم أتانا رسول الله من زال يزو جم من زال يزو جم فأخرجنا له ماء في في تور سمك عندهم الشروة سكن كوان من صفر نا جان قرفي إذن كرهن كان بامبو شيني صفر مصنع شعيكو da faransa suna ce mishi quiver quiver wannan hadithin ya ruwaito muna yanda alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take kamar yanda hadithin Usman ya ruwaito muna kuma dukkan su suna karantar da bi ai koya ma wanda ake son koya ma a aikace wannan ko shakku babu ya yi tabbata wani da za ka ce mashi zai kawo maka hadisan nan yadda yake zai kasa amma ya yi ya aikata zai yi saboda mi aikace ko kuma da za ka yi aikace ka ce maimaita sai maimaita amma ka ce karanto mini ko da yaranka ne ka ce a fara da kaza sannan ai kaza zai wuya amma in ka yi ka ce maimaita sai shi maimaita yana aika karantarwa aikace ta fi mi ta fi sauki shi yasa manzo Allah aikin haji sai da yayi aikin haji kare sai ya ce to خذوا عني مناسككم كوي كوي دني أصلى يا حو منبري يا يصلى يتي صلوا كما رأيتموني أصلي كنا كونغا أي كتي شان تاثيري سوسي anan an faɗi Allahumma inni nawaitu eh to kenan kun ga niyya baki ba aikin shi bane baki ba aikin shi bane harka ce ta me ta zuciya tun ai an yi niyya ko shakku babu harka ce ta zuciya ba harka ce ta baki ba mun ji ambaton bismillah eh ba ce bismillah ba kenan sunna ce ba farilla ba ce kamar malamai suka ce tun da dukkan su sun rawaito sun ce in muku yanda annabi ke alwala sai ba su ce bismillah ko kuma ba a rawaito kin haka nan ba sai ya zama kin wata kila ba mi ba ba farilla ba ce lalle da ku hadisi a kanta amma ba wajibi ba ce sai dai haka nan da gangan ba za ka kin yin ta ba sai dai yana wuce da za mutum zai mance kuma bai yi ta ba bai da matsala to ina shafar kunnuwa an faɗe su cikin hadisi biyu duka da hadisin usman na ɗazu ba faɗe su ba to na yanzu fa ba faɗe su ba to sai wasu malamai suka ce sunna ne shi ma amma nan fa ba sunna bace abinda ai mafi ƙarhi mafi inganci ba sunna bace abinda za a bashi ma'ana tunda akwai hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-udhunani min ar-ra's kunnai duk cikin kai suke ko ba gaba kunnan mu cikin mi suke to an faɗi sai hakke ko ba faɗa ba ha to kenan shafa kai tare da kunnuwa shi yasa dama ruwan da ake shafa kunne da su sune wanda in ka shafi kai sauran jika sai ka shafi kunnuwa sai in ana wani iskan da da ka shafi kai hannunka har ya gushe to wannan ba lahi bane ka taba sai ka saki shafa amma ruwan da ka shafi kai da su su ne za ka shafar mi kunne shi yasa da an ka ce shafa kunne yana cikin kai kenan zan ba sunna bane farilla ne saboda shafa kai farilla ne wajibi ne dole mutum ya shafi kan shi wajen alwallah alhamdulillah ke nan hadisin kun ga mada-mada kurkur ba ke shakarwa duka sau uku uku suka zo duka sau uku uku suka zo sa'an kuma can mun ga wanke hannuwa sau uku wanke hannuwa sau uku nan kuma mun ga kurkura baki sau uku uku sa'annan kuma nan da ya ce ya sa hannun shi adakhala yadahu ko sai ya wanke hannun shi nan wasu na ganin kenan sunna ka sa hannu ɗaya sai ka ɗebo ruwa wasu na ganin a kana kwasuwa da hannu biyu duka ba lahi bane ba kuma mun ga wani wurin ya wanke huska sa uku amma ya dai hila mirfaƙai nawa so biyu kenan ya halatta alwala wani wuri ke so uku wani wuri ke so biyu duk da yake ya halatta ma kai so guda guda ya halatta kai so biyu biyu kuma ya halatta kai so uku uku a cikin bukhari ya kawo babin alwala so guda guda kuma ya kawo babin alwala so biyu biyu kuma ya kawo babin alwala so uku uku to kuma nan za ka ƙara da cewa kuma kana aika yi so ɗaya wani wuri wani wuri ke so uku gashi yanzu hannuwa wani wurin so biyu ya wanke su حديث نقبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وأن حديث إن عائشة رضي الله عنها تكتشفها كان رسول الله من زان لا كسنتي يعجبه التيمم فاراوا da dama yana birge shi kenan yana son farawa da dama fi tana'ulihi wurin sa takalman shi in zai sa takalma sai ya fara sa dama wa tarajjulihi da shace kanshi sai ya fara da bangaren dama wa tuhurihi da alwalla da wanka da sauran tsarki wa fi sha'nihi kullihi kuma da cikin lamurran shi duka sai dai nan da ta ce wa fi sha'nihi kullihi kaga kullihi am ne amma ana nufin wasu daga ciki ba duka ba tun da lamarin da shahani na karamta nan ba da dama ake farawa ba kamar irin misali shiga dushi da hagu ake shiga wajen tsarki hagu ake sawa taba abin da karamta ne hagu ake sawa hidda majina hagu ake sawa kenan fi sha'anihi kullihi ana nufin ababe na tsafta wanda ba su shahi karamta ba su ake ake son fara da mi da dama wa fi sha'nihi kulli na'am daga murya alwallah ko zargi wacce ba kitabu tahara muke yanzu da wanka in zai wanka sai ya wanke hannun dama sannan hannun hagu sannan bangaren kai ya sharba kai biyu ya wanke bangaren dama sannan wanke bangaren hagu idan mutum zai hita daga cikin masallaci shi shigo a masallaci ya fara da shigo da dama amma hita ha hita da hagum shiga dush rabi da shiga hagum hituwa fa to haka ne shi ina ababe wasu da karamta ko wanda suke ba abin nan ba sabanin wannan ki yanayin in ka ɗauki irin su ababe na alwala irin su shiga masallaci wanda duka da dama ake shiga su kuma irin hita masallaci shiga dush su kuma da mi da hagu maki shiga amma akwai irin asawaki yin asawaki goge baki shi kuma da dama ne ko da hagu ha asawaki in ka kalli karamtar da kake hiddawa da wadanda ka hiddawa sai a ce hagu in kuma suka kalli wani baki wuri ne wanda kusa na abincin mutum da sauransu sai a ce dama dan asawaki kala kala ne da kawai asawakin da za ka yi don hidda karamta na yadda kazamta irin tashi da kamar da kwana kuka ci abinci kaga kana so ka yadda daudar da a cikin bakin ko ka jima baka yi magana mayon ka sun canza wannan duka hagum da kasa wanda suka kalli suka rinja yadda hagum suka ce saboda daudar da zaka yi da sauransu amma yanzu mutum na asawaki fallashi ta zo har in za a yi tsaye sallah dan hadisin la'amartum bisiwaki har in ya zo inda kulli salatin ko ma'a kulli sala to ko da za ka bara kana ai kadan sa aswaki kadan goga dan dai ya wanka su canza saboda zaka gana da Allah subhanahu wataala to nan dan kasa dama ma duka babu lahi kuma sa'an nan akwai ababen da ya halatta irin yanzu misali sa zobi ana sa ga hagu sa mantar ana sa ga hagu wannan duka ba su da damuwa dan ta daura daura mantar ga hagu in ka sa ga da dama kuma yayi yana ana son dai gabatar da dama a cikin ababe irin wa'annan ko sannan kuma wannan abin da yana birgi annabi yana yin shi yawancin ababen shi amma abin da suke da kazamta hagumta daidai da su wannan kenan hadisi na gaba عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي رواية لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وأن حديث أبو هريرة ونشي آه annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da al'ummar shi yana gaya musu cewa Allah subhanahu wataala yana keɓance su da wasu alama ta musamman lahira wannan alama kuma ita ce za a kira su lahira suna kyalkyali da haske ga huska da hannuwa da ƙahuwa shine gurran muhajjalin kenan inna ummati lalle al'ummata al'umma annabi al'umma annabi kala biyu ce da kai al'umma wadda annabi ke kira suwa ne duk duniya da kai al'umma wadda sun karɓa kiran annabi su ne musulmi to al'umma da wadda ake nufi wadda sun karɓa kiran wadda sun karɓa kiran annabi su ne za a kira lahira suna haske ga huska da hannuwa da kahuwa za a kira su suna kalkali yawmal qiyamah ta lahira gurran masu hasken huska muhajjalin masu hasken kahuwa da hannuwa at-tahjil min athari wudu na gurabu ko alamun alwallar da suke yi dama alwallar ake wanke huska da kahuwa da hannuwa to saboda haka faman istata'a duk wanda ya samu damar an yutila ghurratahu ya tsawaita hasken huskar shi falyaf'al to shi aikata sai dai wannan magana ta cewa duk wanda ya samu damar tsawaita hasken huska shi aikata wannan ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce malamai masana hadisi sun tantance cewa wannan idraji ne magana ce ta abu huraira shi ya so a nashi ijtihadi yana ganin tunda hasken saboda alwallah ne to in ka je wani alwallah ƙara wanke hannunka sai haske ya ƙara yawa a nashi ƙoƙari shi ne ake ce ma alhadithul mudaraj والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت شين مدرج كنا كنا wani rawi wani cikin sahabi ko wani ya ƙara wata magana cikin hadisi don fassara ko don ijtihadi to shi ake ce ma mudraj ibn qayyim yake cewa ai abu huraira ya sa wannan daggare shi ne malamai kuma sun gane shi wa abu hurairata qala za min kisihi فغدا يميزه أولو العرفان wannan haka malamai suka tantance cewa lalle wannan hadisin ko wannan ƙarin ba cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce ibn hajar yake cewa wannan hadisin sahabi ma wajen sahabi goma suka rawaito shi babu wannan ƙarin wanda abu huraira ya ce hadisin ma cikin hadisin abu huraira ba ko ina ke da kai ba dan abu huraira ma akwai ɗaliban shi da yawa sun ruwaito hadisin babu wannan ƙarin sai wa gairewa ya ta nu'aim al-mujmir sai nu'aim al-mujmir ma'ana al-mujmir shine wanda ke kunna wuta jamra turare yazo yana sa turare cikin masallaci sai kamar laƙabi da al-mujmir nu'aim akwai shi abu abdullah al-madani ya rasu shekara ta 120 da hijira kenan wannan hadisin daga cikin abin da malamai suka matantance nan da ya ce wanda ya so ko ya samu dama ya ƙara hasken huskar shi huska iyaka gare ta wadda ba ta ƙaruwa ya za a yi ka ƙara hasken huska an ce ƙara wajen wanke huska ina da ka shiga kai to ana wanke kai wanda ya so ya ƙara ya tsila gurrata ya ƙara hasken huska ya za ka yi ƙara in ka ƙara ina da ka shiga kai da ka shiga daga nan ma suka ce to da manzo Allah bai faɗi wannan magana na abun bai ƙaruwa kai huska ba ta ƙaruwa iyaka gare ta duk dai alamomi ne na gane amma dai su malamai da ke sun san wannan babin ilimin hadisin su gano cewa wannan ijtihadi ne na Abu Huraira ƙoƙarin shi ne ya so to sai dai kuma ya kuskure shi kuma mai ijtihadi idan ijtihadi ya kuskure to lada guda gare ba ta ayi zunubi gare a lada guda gare dama ijtihadin dai inda ya dace lada biyu gare in ya kuskure lada guda gare shi inna ummati yud'auna umma kun ga a lafazin a wani lafazin sai shi nu'aim cewa ya ra'aitu aba hurairata na ga abu huraira ya tawaddu shi na alwalla fa ghasala wajhahu sai wanke huskar shi ya ƙara bai ƙara ba wajen huska bai ƙara wa yadai kuma yanke wanke hannuwa hatta ka da ya buluga almanki ya buluga ya buluga almanki bai da ya wanke hannuwa sai da kusa kaina ma ipol ka fada da kai mankib da kai atik atik mankib عنق عنق عاتق منكب عضد عضد دمت منكب كافدا سمن تكون عاتق nan kake rata ya saka ko jikka unuk wuya to tsakanin unuk da mankib mi yadda kwai nan atik gaba kuma ha adud ha gaba ha mirfaq gaba ha zira' gaba ha كوع كوع كرصوع قبها كف ظاهره وباطنه سي أصابع سكما أصابع صار أنامل سي أظفار شكين هنو يقاري تو يقى أبو هريرة وانك هنو هاري يكي هكو هكو سكي قابا كافتا نيكش كي هكنا سو كي كارمي كليش سو كي كار كل كليش تيوا تو wannan ba saka ba kakkai kokarin abu hurairah ne ba sunna ba ce a bar mishi an gane ko sai ce kuma wajen wanke kahowa yagga ya wanke kahowar shi malmaki ya tsaya wajen kashi biyu na gefen kahowa sai daga sama har sai da ya kai ga kabri hatta alar hatta rafa ila saqain ya kai ga kabri inda wanda mutum ka tsaya can kasa ثم قال سيتي سمعت خليلي أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya ce na ji manzo Allah yana cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu lalle al'umma ta musulmi kenan ana kiran su lahira suna masu farin huska masu farin gahuwa da hannuwa saboda alwalla ko saboda alamun alwalla faman istata'a minkum duk wanda ya samu dama daga cikin ku an yutila ghurratahu ya tsawaita ghurra warin huskashi wa tahjilahu لفرن قهوة دهنوا فلا يفعل توش أيكتا وفي لفظ لمسلم لفظ المسلم كما يتي سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول لا جمع مصويين خليل مصوي واندا كيسو متقع شين خليل كما من زال الله صلى الله عليه وسلم شي خليل الله ني إبراهيم ما هو شي ما خليل الله ني دعلا واتخذ الله إبراهيم كما بمساني بدأ الدنيا وين دا سكي خليل سيمتن بيو إبراهيم da Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Ibrahim gashi na Qur'ani amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbata a sunna cewa inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila wannan hadisin ya tabbata sai dai mu muna ce annabi mu khalilin mu ne amma shi annabi cikin mutane kai cikin halittu duka bai da khalil kuma kuma ta Aisha da ya fi so bai ce mata khalilati ba bai ce mata shi khalilin ta bane sai dai mi ita ta aice khalili amma shi ba zai ce khalilati ba shi ba zai rike ta khalil ba khalila mun gane ko har ma cewa da zai riki mutum daga cikin al'umma shi khalil da abubakar ne لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أو لو, لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا كان خليلا تو أما خلة صوم الله ده يكي أنا نياتك زوجة من الله يا ذا مامي bai da wani khalil cikin mutane sai Allah kadai kai ta kulla duk zuciyar mutum yani in dai zai zai riki Allah khalil kamar da Allah ya rike shi to wuri ɗaya ne ke da ku in ta shiga nan ta cika shi kenan to shine wannan kenan tablughu alhiliyatu min almu'min ado na mu'min yana kaiwa haythu yablughu alwudu inda arwalla ke kaiwa inda arwalla ke kaiwa wannan duka dai ko da wanga shi ya tabbata ga manzo Allah ba yana nufin ba mutum ya ƙara a'a ka yi wanke inda aka ce ka wanke za ka tashi lahira na haske na wuraren alwallah a ƙurani kuma Allah yawan labarin cewa yau matar almu'mini na walmu'minat ya sa'a nuruhum za gani bai na aidihim wa bi aimanihim hasken mutum yana bi gaban shi yana haska mai dama shi sa'annan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa menene bashir al-masha'ina إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة ما سوزوا مسلاتي لوك تندوه أنا مسأل بشري دمي دا تككي حسكي لوك تندوه صلى الشاي لوك تندوه أكيد تهام مسلاتي قو صلى الصباح شما لوك تندوه تو عندك يزام مسلاتي وانا لوك تن البشر ينسو تكا مسو باسنا تيوا ربنا أتمم لنا نورنا تو زاع تكا مسو وانا حسكي زاع تكا مسو تو كنا وتقيلة حسكي ما دبان دبان shi wanda aha eh wannan ba matsala ba ta cika ma zuciya so ta Allah take cikawa wannan kenan kenan sai mutum ya kokarta wajen zuwa sallar asuba da sha'i saboda salloli ne masu nauyi ga munafikai amma kuma mai zuwa su zai samu cikakken haske lahira na'am ya wannan hadisi shi muka ce ko da manzo Allah ya ce amma ba annabi annabi bai ce a ƙara ba hmm bai ce a ƙara ba umma da yace tablugu inna ummati umma a qur'ani in ka kalle kalma al umma tana ma'anoni daban-daban umma umma jama'a ana ce musu umma ummatan minan nas yasqun nan umma ai jama'a jama'atan minan nasi yasqun ko sannan umma ya zo mabiya annabawa ko wani annabi ce ummati ko ha umma ummatu musa in mun ce ummatu fi ummatu ibrahim ummatu isma'il umma al'umma annabi hmm kenan ko wani annabi aka shiga al'umma shi ne sannan kuma umma ya zo bi ma'ana shugaba jagora inna ibrahim kana umma ai jagora ne shugaba ne abun koyi ne sannan kuma umma ya zo bi ma'ana addini ko milla ta farki inna wajadna ha abana ala ummatin ay ila milla ala din wa inna ala atharihim muhtadun ko muqtadun sannan kuma ya zo umma bi ma'ana zaman mudda amad والذكر بعد أمة وكما أمة معدودة أمة هذا كما عن اللوكة سيدة سولس وأنا شيني ما نن أمة أتكن القرآن wannan hadisin yana ba da ma'ana ta falalar alwallah cewa sababin alwallah mutum zai samu haske cikakke ko haske da huskar shi da kuma hannuwa don lahira amma bai nuna cewa mutum ya wuce inda aka ce shi wanki hadisi na gaba ko babi sabo babu dukhulil khala'i والاستطابة باب دخول الخلاء والاستطابة باب شقاء خلاء دش باي مكيوي أصل خلاء شين داجي إن با قوة قوم قوم وري تو ko da hausa ana cewa daji mutum ya je daji ya ta yi kwangon wuri khala ta ga dushi ba kowa ba mutane ciki wal istitaba shine tsarki istitaba mutum shi wanke bawali idan yayi ko kuma mi ko kuma bahaya shine istitaba babu dukhul al-khala'i wal istitaba wannan bayanin kenan dan asalin kalmar ta istitaba malaman fiqh sun dauke ta ne inda manzo Allah ya ce wala yastatibu bi yaminihi yana ga mutai tsarki da hannun dama wala yastatibu bi yaminihi nan ka dauko kalmar al-istitaba mai istitaba mutum gusar da mi bawali ko bayan gari da da ruwa ko kuma da wani abu sannan hadisin anas an anas ibn malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث شي كان أنس رضي الله عنه yake cewa manzo Allah kasance ya san ku Anas shi ke bada labarin lamurra na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda saboda ya mishi hidima tsawon shekara goma a gidan shi Anas ibn Malik ya manzo Allah sallallahu hidima a ɗakin shi a gidan shi afwan shekara goma shi tare da shi shi sa ya ga inda yake lamurra shi na yau da gobe har yake roito muna abun da yake na abun koyi ne daga ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan zai shiga bayi yana faɗin wannan addu'ar kuma ɗazu ishara ga sahabban da suka yi kowa roto hadisi mun ji daga cikinsu da kwai anas ibn malik والمكثرون في الحديث والأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي أنس ينسكي na hadisi dubu biyu da ɗari biyu tamanin da shidda rotu dubu biyu da ɗari biyu tamanin da shidda rotu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koya ma ɗalibai shi Anas ya rasu shekara ta 93 bayan hijira shekara ta 93 uku bayan hijira manzo Allah idan zai shiga dushi yana cewa Allahumma ayan ce Allahumma bi ma'ana ya Allah Allahumma bi ma'ana ya Allah dan wannan mimin kin iwad ce ta ya'ul nida ya Allah inni lalle ni u'idhu bika a'udhu bika ina neman tsari da kai min al-khubuthi daga mazan aljannu khubuth jam'u khabith aljannu maza والخبائث da aljannu mata kaga har wurin lamarin tsarki da shiga dushi ana kawo tauhidi a ciki Allahumma Allah kaɗai ake kira kuma shi kaɗai ake neman tsari gare shi kaga ba za a kawo wani can daban ba ko wani shirme ko wani shirka ya Allah rayan mutum ko da yaushe ana son ta zama mai cike da tauhidi da da roƙon Allah shi kaɗai kuma mutum zai nemi tsari daga aljandu maza da mata ne saboda kai ne ne wannan ba kai wani ka sake amsa shi kana can kana rubuta shi ana magana nan amfani me kake na an ce a rubuta sannan kuma sai ku rubutu kuma saurare in ka ba shi na rubuta kai in ka ji wani abu ya za ka yi to in ka sabto shi kuka yi saboda wuraren bayan gari ko dushi-dushi wannan aljannu ke zama cikinsu da manzala cewa in hadhihi al-hushusha muhdara aljannu nan suke zama shi sai mutum zai shiga sai nemi tsari da gare su in zai hidda kaya ce bismillah dan ga su ga jikin shi dan san ga jikin mutum suna mishi baki kuma suna cutar da shi suna wasa da al'auran mutum amma mutum ce bismillah ya yi wannan addu'a kin Allah ce shi tsare shi da gare shi kenan wannan hadisin yana karantar da wannan addu'a yayin mutum ne zai je tsarki kuma kaga mustahabbi ce yin ta saboda mutum ya samu tsari daga shidannu suna iya sabbaba maka ma najasa ko su bata maka tsarki ko su sa maka waswasi mutum shi kaurace mu kuma karamta da sauransu hadisi na gaba an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza ataytum al-gha'ita fala tastaqbilu al-qiblata bigha'itin wala bawlin wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu قال أبو أيوب فقربنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل وانا حديث yana karantar da ko yana koyar da daga cikin ladubba na mi na biyan bukata yin hitsari ko yin bayan gari mutum gai ya huskanci alƙibla ina ne alƙibla ka'aba ka'aba mutum ya huskanci alƙibla kenan wanda ka'aba ta ce gabas gare to shi gabas ce mutum saboda darajanta ta ka'aba daraja gare ta kima gare ta ga a huskanci kuma ga ba ta baya lokacin da mutum ke biyan bukata dan alƙibla ce ta sallah ta musulmi daraja gare ta ana darajanta ta ana tsarkake ta mutum mi zai ya karkace daga daga alƙibla to lokacin su sabbin in misali ga musu magana suna aiki da ita shi yasa in suka je suka samu dushi ko da an gina daki ya fuskanci haka nan za su biyan bukata sai su karkace dan gasu mi dan gasu auka manci abin da an kane su daga gare shi kuma bayan wannan ma'ayan haka hito sai ya sun istighfari da shine Abu Sa'id ke cewa Abu Ayyub al-Ansari yake cewa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idza ataytumul gha'ita idan kun zo yin bahaya ko bayan gari fala tastaqbilul qiblata kar ka huskanci al-qibla bi gha'itin yayin yin bayan garin wala baulin ko yin fitsari walakin sai wala tastadbiruha kuma kakku ba ta baya walakin sai dai sharriku ku kalli gabas au gharribu ko kalli yamma